الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da talatin ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ashirin da biyar za mu tashi darasi na ashirin da shida hadisi na ɗari da sittin daidai babu ma ja ko kuma babu hukumin wulogin kalbi babu da zai magana akan hukuncin lallajen ɗari a cikin wato ruwa ko wani abin sha. Malin ce babu ma babu hukumi wulugin kali babu da yake magana a kan hukuncin lallaji na kali shi ne kaɗa hannu. Kaga nan ka kalla da kyau tun a farko ana magana a kan lallaji ba wai ci ba to ko da kila hankalin da ya fara ba ka cewa to in ya tifa misali abinci ka je zo ya dan gukara shi ba yi magana ta ba amma yi magana a kan lallajen gari idan ya kaɗa hanci a cikin ruwa alhadisu ne a wasu cikin hadisi na gari da cikin ana zai wa rera wa biyan lawa an roƙa an karɓo daga babu rera Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda yake inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ya zo jira da abin da Allah tabbata a gare shi kala ya ce ila taribar kalbu idan gare ya ja shi ila ya hadiku a cikin mazubin ruwan ɗayan idan ya ga bal yanzilu sama to ya wanke shi sau bakwai akwai kalwa ya zama ta abu huraira da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa duhuri ko duhuru ila ya hadikum إذا ولد فيه الكلب أن يكله سبع مرات أولاهن بالتراب ترجم مذبور وسيوك إذا أرينا النجيء أن يكله سبع مرات كونجي كبقي أولاهن بالتراب نفرق كونجي بالتراب دا wato da turbaya kasa akwai wata ruwaya ba da ta nuna cewa kawai ce ga bakwai a nan takwas sun ka saka kasa gaba ne ruwaya da tafi kowace idan su game da ibn hajar yake faɗa shine wannan ruwaya da ta nuna cewa kula wanda bi tura sai dai idan mutum banda waye aka ce ya wuce na farko na biyu a lokacin suna ayyuka kazawa sai wasu ba da yake cewa lokacin da ya kaza ba ya cewa ba ya sako ba to wannan hadisin ko shakka babu yana cikin hadisan da imani yake bukata zuzuru zuzuru din imani da wani zai ce mini dalilin da yasa ko kaga har ba ture wai akwai wani abu da ake kira wai level of why shi kansa akwai level din sa cewa why ne yasa ake kaza to akwai level din da yake kai hakura yi kamar yadda yasa imani ba hu ko mutum kawai a yanzu misali kawai muna da wani zai mu ga an cije da ruwa duk wanda ke da zuwa da yana iko Allah ko abin da za a fara zuwa da iko Allah ana nan da an matsa ga wani kuma sai a ce kuma me yasa a zuwa ko shi ba dole ba iko Allah ne da ya ya matsa ya ce me yasa aka ruwa a yanzu bayan ba lokacin ruwa ba tambaya ce kau ku sai a nemo amsa yayin da kika yi haka sai a nemo amsa ko da an ba ku ba to akwai kuma fita matsala ɗin al'imani da ya yi a musulunci matsala ce mai bayan da ya kamata kuma a je ta a yi jirgin al'imani da ya yi shi da farkon ƙur'ani ba zai ji Allah ne da ya nuna jirgai wa yuqimu da salat ka ji da kamar magana kai sanan kai da sallah wannan lamu of why wani abu ne da in wasu kai Ibrahim za su gani idan ba da jawa aka sako na wani mutum kawai wani ba wani basire ne na tafiya da yi yana tafiya da kansa ana zuwa danja ta ba da kore ne tsaya yana tsayawa sai ya rasu ba su tabbata da ni ko ya rasu ba su tabbata kuma ba ka ba ta an ga su za su ba wa kansu kawai shi yake yi mafi yawancin yara ba ni yaro na da basira yana ya ba da magana yana da abin da yake da lafi to zai tambaya wata rana misali suna zaune na duba misali sai yaro na sai yi wa babansa mani Allah azu wanda ya yi masu sai ta masu Allah azu sai ta masu sai kuma zuwa mani Allah azu sai zai tambayi akwai sai ya matsoko da ne da ba sai ce mu Allah ta zo ne da rabar da ba ne ce to wannan ta zo da ba sai ce ji ji Allah wa ku da garbi ba mu din kuma ba a da shi da mutum saboda haka ba a da shi da mutum mutum ya ce kallon ka ka gani ka zo ne kai ba ka zo ne saboda haka ba a zuwa Allah imani ya ce kawai kai sai ji ko sai goma to ba ka ba ji abu da ba zai ba wa Allah to shi wancan batura zince yaron yake masa me yasa ka daya abba me yasa ka daya ko daji me yasa ka daya sai ce wani da da da da me yasa me yasa ka daya sai ce dawo da lokacin da ya kaji kuma wasu sun kawo yace to idan mun wuce jinta din dole me zai faru yace za a abu idan an wuce me zai faru yace ko dai wasu su ji wasu su mutu ko kuma yace to an mutu me zai faru sai da yi masa bayan jirin da bakwai daga ƙarshe yake wata ka da bakwai da bayan ta shi ne suke zuwa na burka kuwa ya kai shi matakin da shi wawa da Allah shi ka inda ya yi mani da gani mutum da sa ba zai zo da saman sun ba sai a zauna lafiya to saboda haka da yawa abubuwa an wannan da suke cewa ba Allah inda an tsaya al'imani da gani to da ba za a yi matakin da za su ce ba Allah ba za a kai gurbin to haka shi ma wani abin da ku da idan ya zo a musulunci an ce a yi sana misali wani yake tambayar ko wani ya sa ake cewa a bayyana karatu da yadda da rana ko shi da zai ke sai abubuwan da so ake ka sallama ko sallamawa kai da shi kamar misali hadisin da za mu karo nan gaba annabi alaihi salatu wasallam hadisin da na yi yace mata idan ba su tsara al'ada za ta biya aljiya ma ba za ta biya sallah ne da yi kuma saboda annabi ne shi ne kawai dan ba saboda annabi ya ce haka ba in ba mu kace lalle ta ga ya ba ni ba da dalili kawai da aka fara wajen neman izini kaga annabi ne da su tsara ya an tashi ina da gida ali a nemi izini a nemi ibadu salata a nemi izini da kansa sai ce inna ma du'a da rizqi idan da ni da min ajali ba kai ko ne ajali ba kai an sanya ne wani ilimi ne saboda abu da ido ne da an faɗi shi ba ko an faɗi da ni to ba ko ina da kai ko ba abin da ake so inda aka ga ba ni ba ka yadda inda ba ga ba ba ma ka yadda akwai abin da ba ga ba ni ba da ba ma ana nan ana yau da gobe shekara 50 60 ka kankara da kai ko da ba ka yi ba wannan shi abu da yake yawo a cikin ruwa da wajen da abin da kaje kima da kai bane wanda ba ka ji kima wani ba kai da yanzu kamar wannan me da ni da yasa aka ce kai idan ya ja ruwa yayi da da ya ko ya wuce da gobe kuma da gobe Allah ya sa da baya na ga kan da wani wato wani kan karamin tabo da aka ce wani bature a kodera da koyon gida dalilin hadisin kare ya wuce da an ce a wuce gaba ko wata yana bibiya kawai za a yi su abu ba yana sai ce ji wala wala duk suna ma wala da kare a yi cikin da zama yana jami'a da kalashi na sa ba ruwan saboda haka sai ruwa bayan kare ya yi da nabi a cikin kwano shi sa magribayin gidan ko microscope ya ga wato cututtuka ba da kai ba za ta yi ruwa sai ya samu chemical irin nasu na za ya shige ya dauko ya dauki wanda ya haɗa da wanda duk wanda za a yi wa zuwa kai yawanci kawai sai biyu kuma za sai ga suna nan gaba karuwa ba su sai kuma tsawa ne kuma wani ruwa sai ya wanke wa ya wanke ba ma da ba kuma sai ce na ta yi da ruwa kuma sai ya ɗauko kasa sai ya zo zara sai yana wankewa da ya zo ta je gaba mu sai ta gurin malamin da yake nan masallacin zuwa da yake ya ce ba ba kuma to biya yake kare da akai wato wannan sabiji ya sa yake da sulaimin din sa ya kuma a wajen wannan din sa ya kuma sa din sa da tawar ko robe tawa shine kawai a koma ko kan kai masa da ya ji yana da eh kawai mu dogon da ya ji yana da to saboda haka wannan wato dole abubuwan da ya kamata a kula kamar yadda akwai wani ruwaya daban kuma da take kwaje da cewa idan ba yake a wuce da daya idan sai da amma da yawan ba da yawan da da ruwa ya so abubuwa da ke da idan ba yake da a wuce da daya me yasa hadisin da wanda zai in ka duba yana da tsara da ya hadisi da da wani da da yake ita ba zuwa ga da da ba da da yake da ina ne da ruwa kana cewa cewa ya ba shi ke nuna mana cewa aure da wuce ba in ka wuce yayi amma ba sai da hukunci irin nan da yasa saboda Allah bai fada mata haka ba bai fada mata haka ba ita to malamai sun kasu wato mafi girman kasuwa shi ne gida biyu amma idan kasuwa ne sun kasu gida hudu gwargwada a yi masu mamaye kamar yadda suka koma a alidaya ne alidaya ne da ya kai da ya bai rikin al'adun ko ibn hajar gani da ya kawo da hadisi ya ka tsaro maganganun malamai a cikin fatawar bari cewa wanda suke ganin kare gaba ɗaya da gaba ɗaya da da jasa ko ta ba ɗaya ta ba mu mai ba wasu akwai wanda da kuma suka ce a shi kare jikin da ba da jasa ba amma ya wuce Allah da shi ne halin da zai yi to shi da da na ga samu waɗanda suke su kuma karo da ruku su kuma suka ce sun yadda wato kare ba da zai ba kare ba da zai ba ne amma ya wuce idan ya taba idan ka da ka za ka je kawai amma idan shi ke za ka shiga wani kamar ba wa ne a gurin da kare ba da ta ba din ya ta ba ko idan ya ta abu kada riko kada ga za ka yi da ne in dai ba ka yi ba a ara yi ba wa ne shi yana da kare ba da ta ba in nan da ke ya yi da cewa dan ko kada a wani idan abu ne wanda yake da ruwa amma abu ne za ka yi amfani da ruwa dalilin ko kai ga idan Allah ya yi ruwan manja Allah ya ce ba ku dole ba ku tsaya a yau ko ku ta wanda suka kawo ko wanda dalilin ne ya karbi ba ku ta wanda suka kawo ai da ya kawo ai da ya ba ba da shi wani ya ga duk da cewa shi ma mu jari ne ta ai da ake yi inda kare ya ba da ba ya ba da shi ko ba in ya ba da ko ai ne da ai in ya ba da shi ba kai kawo ba to shi ma ba da cewa ai wajen kamo shi ya ga ta kuma harshen ya taba ko da shi ba to zo da ka alai shi ma ba kare ba da duka wani gaba ɗaya da shi kuma imamu jami'i yace gaba ɗaya da duka eh abu wani ba yace abu wani ba yace shi kuma iya harshen da shine da duka amma shi da ba da duka ba ita yau da ne kan harani yake cewa ra'ayin abuwa ne ba ya fita da ni kuma ya fita da ni cewa aljanka shine da zaka amma shi da ba zai da ba dan kai ya da ba da awai da mazu ra'ayi da abuwa da yake cewa an kada ko gare da ba ma riga idan ka dauko rigar ka ba da wani ya kada wo jiri gura ka hada da shi kuma da da da duk sai ba wanda ya tsawo to kawo ne da zo bakwai da ni da sabulu to inda sabulu ne a cikin sabulu zai iya kare kasa idan ka dauko kawai da kariya ya mala da jiko ka fara kada kasa sai ka ce kaga ana kai misali sai suka ce a irin ya ce duka ba za a ɗaga ba ita za a wanke ta a ba ta wanke ta amma idan abu ma ne to sai an wanke shi kan hukun kuma na farkon da ƙasa ko da ne za ka wanke a duniya bai ba sai ka ɗaga akwai masu ra'ayin cewa in sai ka sa wani abu da zai amfani a wurin da kuma kawai ne amma ni gaskiya wanda ra'ayi nan gaba daya wanda ya fi kuka da diri shine kawai ka yi amfani da kasa ka san hikima ko da baka sani ba ka yi koyi da annaba ne da Allah sai ka zauna da kai cewa za a gudu ya faɗa a rai kuma sala na in akwai inda ba a samu daga Iceland ko? To kaga wannan wato ya koma wani hukunci da kuma. Yawwa, hukunci kamar ga idan da duba an idan babu wanda zai amfani da wani abu da ake gani a matsayin da azuwan babu. Tun da ya zama musu larura, larura amma wanda yake akwai ba za ka ɗauke shi da cewa lallai ba irin hukunci bane na ruwa da ciki ko ruwa da akwai da cewa za ka yi amfani da kowane idan babu wannan to ya zama larura abdarura tubihu ba'dul ma'durat ba ba za mu ce al-ma'durat kulli ba duka ba saboda haka ba'dul ma'durat babu to wannan malaman gurin su za su ba su hukunci da za su yi amfani da shi za wasu malaman suka buga zuwa da cewa irin wannan tambayar ba a bar wa malaman gurin domin shi malamin gurin ya fi kowa sanin yaya shi ta yi kai yake magana a ilabul wakil cewa wato kowane yanayi da kuma kowane zamani yana dacewa da irin fatawar da ya kamata a bayar da kulle makamin makali ko da kulle makamin makali to malaman gurin su ya kamata su bada fatawar me za a yi amma idan ya zanto wani ne wanda yake a nan misali ya tambaya yana iya samun kansa can sai a ce a garura su zai ke zai fara garura in har babu ya fara din babu kuma babu to sai a zaba a ko da da dukkan Allah zai kare shi domin ya yi koyi da hannun da annaba ne da Allah salam da rura ce ta sa yanzu ya amfani da kwana shikenan amma ni wannan yana da irin shi a idan da ko kawo jin jima ko baka fahimta ba ka sallama kawai idza jariba kalbu bi ilahi ahadikum idan kare yana da ji a cikin madubin ruwa ta yanku bal yantiru tab'an kuma ni a kawai kawai ce ko ula wanda bi turai na farkon ka ta ta na farkon ka ta ta ruwa da zado wa asiru kamila ba da ji wa da ruwa kai wanda tabi inganci take wannan bukari da muslim to kaga anan sai mu kalli ka a je ya halatta ajiye ka ne gida ke tunda rana magana ya halatta ga mutum uku ya halatta ga mutane uku karan farauta ko na gona ko na gadi annaba da ya zo tsala ne duk wanda ya ajiye kare in ba ɗayan uku nan ba kuntu fi qalil ajri kullu yawm ko da rana ana rage wannan ladan kuma ladan sa ko da rana annabi Isa da Allah yake gurgurin tirabi daya akwai ruwaya da tazo da cewa gurgurin tirabi biyu sabai ke cewa tirabi ne ke karamin shi ne kwatan kwatan ni ko ko to a rana da lada kake da kai da kodin ba wannan shi kake da lada da kai ko da rana ka ajiye kai ba da wutar da dilan ba to ana cire ma da yanka kullum gurgurin girman dutsen guru to abin da bai abin da ta magana wani mura ka wani ne wa yake tabbacin lalan da ya kai girman masallacin da kullum to ka kai za ka tabbata gaba ki ke sai ka rike rubanci kana abaji to ya za ka da hanzar da wani yazo da jira da wani yazo wani zai ta kai mu araba wanda da dukkan babu wata da ta ruwan jami da daga lafiyar jini sai ce idan mutum ubangi da ya je kai to za a rika lafiyar ba su kira yin jini kullum in ka so yin kuma daya saboda bukatuwar ma dan kauye ya jika bukatuwa da gari sai da kaje abun ne za ka yi ya yi wannan gari a cikin wannan wato ya kayyar da ni gaskiya sosai na cewa raba ne cewa tsira ne guda biyu guda biyu ga wanda yake hanyi ɗaya kuma ga wanda yake kawai kamar wanda ya tare da iyalin sa ne tana al'ada kare zuwa da jari sai zo ya magana rabi rabi jira ne ne kuma yake jira ne dela ko jira ne dela waya ya ta ce kawai ba da ruwa ba wa in ya gama shi ne ke yake jira ne dela ba in kana da yin rabi jira ne wani kuma ya jira in da rabi bai da ba da jira ne daya ko kuma mutane ganganci ne sai a ce jira ne dela idan kuma tsokayi ne sai ba da mu ba ki aka yi sai ki da rawu da rawu shi da wato ko da yanayi za ku ga fitawa a ta kamar saudiya wanda suke zaman saudiya kuma suke bibiyar da ta zaman za ku ba ko da wani ne ne ke fitawa domin ana bukatar ka zama malami wanda yake da wato hangen nesa kuma da fahimtar waye ne daga tambayoyin da yake ma yaya ina kuwa su me ka fahimta me kai su tsantsan a maganganun da akwai zangaci ko kawauta ko kwararri da ko gari to an za ka wani mutawa ita a ga mutum biyu sun zo tambaya yin biya amma an ba su mutawa da wanda ko da mu da Allah ne da Allah ba ka yi mutum biyu sun zo fatawa yin ɗaya amma wato amma hukunci da wanda to wannan shi ne hadisi na gaba hadisi na dalila wato cikin da daya babu lahi anil bauli fil ma'i rajili babu da yake magana akan hadi abda bawali a cikin ruwa da yake tsaye da kalalar ruwa wanda baya gudana ana biyo da radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu da yake ya ga gaba ne da Allah sallallahu alaihi ya ce la yabulanna ahadukum fil ma'i da'il kada ka yanke fitsari ya yi bawari a cikin ruwan da yake tsayi allazi la yajri wanda baya guda wanda baya tafiya shi ka da wanda yake tafiya inda guda ne ba ta ba amma dai za ka bayani a kan cewa wanda baya guda to da kaga ruwan da ta taruwa yau da gobe bi ka da wani kika da wani amma da guda da idan ba da mawu kullum ne lalle a cikin kaba ya fi yawan da wato wannan ya ya ba da yi wannan ko me yi ko ne ba ya daukar da shi ko da dana idan ya kai wannan ruwa ko tsarin mu a gobe yanzu ai ba ba a duniya ba amma wannan idan zuwa na ya wanka to za ka zuwa a cikin wani duka ko wani yanzu ya yi ba ya wala da ko wani yanzu ya ba a gaba ya a ta ko abu da ya gaba da ni da Allah ne da ka tsara da ka cikin da wani ya haramu kada wanda yake yi mutane a ruwan da yake tsaye ya annabi la yajiri wanda baya gudana tun da yadda shi bi sanne ba a wannan kaga wani yauki wanda ba ku yi ne ke ganin cewa sun bi mu waye ba ga ruwan da yake baya wanka shi yake zuwa amma wuraren da aka ware duk da cewa wasu ya ce ai a dole ko da haka ya wanka ana zubar da shi a kuma da wani to amma duk da ana zuwa waye aiki rubul mutum da yake wayewa za ka mutum ko ba ya ji kuma mutum ya ji dado ruwan da yake bukatar da to wannan shi ne shi ma kaga akwai ciwon lafiya a wannan hadisi annabi alaihi salatu wasallam yana ciwon da lafiyar wato al'umma gaba daya babi na gaba babu wujubi nadil bawl babu da yake magana akan wajen cin wanki bawl wajen da wani zamirin da ya dace da daga najasa abin da yana nuna ma bawali da najasa ne idan haka lafin masjidi dan ya faru a cikin masallaci wa anna al-ardha tudaharu bil ba ko taduhuru bil ba tudaharu bil bil madhur ita kaga ana karkake da bilmai da ruwa ko ta ruwa bai tana karkata da ruwa mun ga yi hajjin ila ukuriya ba da da ana bukatu wani an kwaku ne gurin ba ko ta yi ayi gurari abu da shi an san kai an haɗe gurin gaba da ya ne da lokaci ko ta yi da ne da ta akwai yanayin da za a yi a kawo da wannan najasa ala hadisi ya wa sunan wa sutun hadisi na 162 ana anas bin malik radiyallahu anhu anna arabiyya lalle wani mazaunin karkara bala bin masjid ya zo masallaci ya ce ka misali a wata ruwaya bala bi ta da masjid bin masjid ko ta da masjid masjid ya zo ya samu kusurwa kawai kamar yin wannan gori da ana da zaune ya ci zaka da kome ya ce ya dage ya tuta wa zai ba da kawai fakamu ilai nan da nan samu kamitin kai kansa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي ذات السلام لا تجرموا ai la takdu au alayhi mawla farko yake ma kokarin sa wajen ruwa ya kada ku kurki kai ku kyale thumma da ali dalil min mai sana gaba ne da Allah ya tafi a dawo goba addan shine mazuwar ruwa da yake ba ruwa shi da aka yi mu mara da ruwa wanda yana hawa da ruwa da yake a gari addan kuma wanda yake da ruwa shine bambanci azalu wanda yake cike da ruwa ajalu kuma um shine wanda ba ruwa shi da ga ruwa da yake da suka zo ya da ya fa arka ruwa da u fa adila da ruwa fa adila da ruwa eh je ba ruwa ba ruwa sai ne da yake ruwa ba to saboda haka annabi yace dumma da hadidan yin bai shi yasa hau madidi na ruwa gudan ruwa ba tubba alai da aka fara aka fara wannan ruwa me yasa me yasa aka koyi na farko a wannan hadisi za mu koyi cewa lallai tsarin musulunci yana buƙatar wato fitar da musulmi rufa a cikin musulmi kaga duk da cewa dawa cikin da aka yi an ce wani mazaunin karkara an ƙauye shi ko mazaunin karkara ko ba zai iya yi sai ke nan to saboda kada abu ne kai za ka ƙauye gidan ka saboda abu ne na kuke kalwa ya ka ƙauye sabon da suka kawo da ruwa da kan ruwa wallahi da kai amma misali ko wanda yake karatu a cikin ruwa duk ita da wani abu ne wanda ku ta'aura Allah wa mu ne da ku ta kawo ko ruwa amma abu alheri ne Allah Allah ya fara misali ban da gidani da aka zo hadisi tawa a cikin ya da dalili da aka zo magana ka abu da ibn mali ai kun ga abu da amma yau da Allah ya yi da annabi ba ya yi mutum ne sun da zai je da aka fara turar da mura ahilana da bin ubayya mura da bin rabi'a da aka da turar domin kowa ya san da yake hakan ki da ake taji da ba ku bari amma kullun da ida da kake saboda ni abin da suke yi ne sun yi wani abu da suka gaskiya kuma Allah ya rubuta da shi hora je amma ana da tsoro amma mu ga ni nan nabi ukaga ukaga ibnu insa da yazo lokacin da yazo shi ma a rubuta da aka yi ma aljanna aljanna ai kun ga sunan da aka bara karara amma ɗaya ba da aka yi a kaji ya zama amma da juna za saboda kar a tura ba duk da cewa shi ma din sahabi da kuma na gaba ne da kuma kuma da haka ne da ne mura kara mai mai da da duk ne ba ga ya ba a bibi ba amma dai ka koyi kuma da saboda ba a ga hujjar da wani kar a ga kawo abin da zai dare to ku dawo da jahili ne da ake ruwa musamman a dabar kuma da wurare daban daban za ku yi irin wannan da ke ku da koyi kuma sun san waye saboda ba a zuwa mun gani a faɗa abin da zan rauka ne ke su ko da za a yi shi daga baya to zai ga azumi to a cikin wannan hadisin za mu koyi abubuwa da yawa karkashin wannan hadisin za mu koyi abubuwa da yawa kamar yadda na faɗi wannan wato wannan maganar cewa idan mutum ya zo da tawakkunci ba ana zauna ba kamar da sai dawo da kuma ganin wata a masallaci kina ta hira masallaci Allah ba mun da sai kira da sai ku zo suna ta gudu ba ya kai hira sai ku gudu ba suna zuwa titi daga wanda gari kuke da shi daga wani kala yake wallahi da yake da shi jira da ya abin da ya zara yin kujiri kawai ku ba shi ne ba ku san kujin masallacin nan ba ku kusan Allah ya ce la ta ma'a wa ta ta ku ko ka tauke ne ni wa da dai annabi ba ta da nan kuma ta ga mana duniya idan ku abu ne ba abu duk wanda yake ba ya gani ba da duniya ba shi duk kai amma kai ne abu wa ta ga ne ko araba ga su nan su su su su mala awon da suke yawon madina faɗa suke yin madina suke ce duk wanda suke shiga wato maka sai su rika jin nauyi a yabiya har da jima'a da gudana da shi amma madina su kowa Allah zai kai wa gurin gani ya kuma ba zuwa mai ba wannan gasa da ne shi da mutuwa ke ga wannan mala abdul mutin al-ayyuma ya bada al-jabal fadailul madina yana fada irin falalan madina irin yadda madina take kamar kai gobiya da kai dan karamin littafi ne amma yake yan ke gure da su saboda haka haka madina ce Allah ya kai mu gurin su saboda haka yake da ku sani da kira zai don ba a guruji a madina annabi na kwanta da kuma da gawa da duniya Allah ya ce la dan ba mu asuwa ta ku kada ku daga muryoyi ba kauka sanin da ni akan wato wato miliyoyin annaba bayan dara da a banki yake kar ku kowa to kaga shi ma ne gani wani kana abu ne annaba ne da su kula ya nuna wa kabai da ake koyarwa to idan idan ka zo za ka yi maganin matsala ka fara kallon ta cewa matsalar da yanzu idan ka dace magance ta wata babba za ta faru ko kuwa idan ka yanke ta ji kenan ta yanzu idan da yin yake matsala babbar za ta faru to kamar ya ji ya wannan karawa domin yanzu da barbara da ya ce ba za ta je magana ba ne ko ya da guri ne ji ya ba da wallahi abu ne ne da na abu da uku an ci wata lafiyar ji kan gaba da lafiya amma me kuka domin yake hukum bawo lokacin da yake yi da zai ya dawo da kai to sai a yi ya jali ya kammala shi da ya auto ruwa ya ga mutum kira wani ruwa ya ga mai jira wa Allah nan masallaci ne sallah ba a bawo ba a bawo a cikin masallaci ta ji gobe yake yaji shi nan gurin da ka gani Allah ya jira wa sannan wasu a yanzu ka ce da ba kuma mai unguwa ne da kan da wasu kawai ne to da kake ne haka abu ne saboda haka dagaji ne da ya ga uku suka bai da ya kowa yake kuma labarin da yake wa Allah ne da Allah kira ai da labarin da Allah da yake bara yake yi wanda shi wai Allah da Allah to shi da yi yi da Allah ne da Allah kira da yake da yamma wanda sai an ya mun ji da dai na wanda Allah ka wata sabu kowa yau da ta ga da yin da yake maka da yadda ake yin shi doya da shi yake Allahumma amni wa Muhammad wa la ta'amma ala ahad yake ni da Muhammad Allah bai mana rahama wanda mu kace kowa saboda ni sun furta shi da Allah ne da zuwa ne ya ta kama da abu da yake da yalwa ita rawo ubangiji yalwa ne da ita shi ne ba da wuce ce to kaga wasu ba da gani suna cewa da ko ba dalilin da ya waye da kan mutanen da yawa sun musulun da kai ko ba nan ba wani ya ci su muna da wani da cikin marwa yana da ya muna da wani da yake lokacin ba da Ibrahim ko ba ko Allah ya ji kansa da rahama yake sun taba zuwa ne yawo da ake zawo da wasu ke karba akwai wani gari duk ko ne ko a da wani da ne ba duk ko a cikin gaba a mata ala da yawo sunan gari ne akwai ko na da ala wani gari ne ba ba ba da wannan ba eh na da ala ta yake a cikin gaba yake da zuwa wani wani kauri yake a gonta ne kira da duku shi yake wauta a gaba duku yake idan ka ga wani abin da yake yake idan kai ne gida ba zuwa za a yi idan ka je wannan gurin zuwa za a yi kai gaban duku yayi wani dan gado kawai ya sa sau tsawa tsaji sanda ne aka komo shi a daidai da tukwaye a kai kuma ba su fadi ba yana gwamna da yau idan aka zo za a ce karanta da duku kun karya ne sai ka fadi a gurin ka tune sai ba da dare da kaje ka dariya yace wallahi wata rana Allah ya ce da aka je ko ana tawazu har yanzu kuma da ba duk wanda yake zuwa da hawa ya sani cewa za ka ɗariyun su aka je guri kaza duk gurin da ka je a wanda suke wannan babu dawo idan ka ji wani ya ba ka dawa kun ba da kan saura har yana ce ba kai ma kana huhu ka san me huhu wai zalla kai ma kana huhu kai ma gomo kike yi kake yi kada ya ba ka dawa kuna da saura to Allah ya yi mutum shi wannan dubban zai yi kar dari da shida shi ake bauta wa gaba ya gari amma Allah ya yi ran da yake musulunta gaba da duk wanda ya ji labarin ba ta karfin halin ka ji labarin dubban ya musulunta wallahi wani duban mamaki ce duk wanda ya musulunta da yawa mutanen da suka musulunta suna da yawa to shi da wato su manya ko da yi shugaban kasa gwamna chairman da waye duk yadda kake da karatu kalan da awo yana jan bambam da na sauran ambawa kusa domin iya gani al'umma da za ta gani suna da yawa kun bai da yau ku yawa saboda haka kalan yadda za ta mutu da awa ya ja bambam da yadda za ta yi ambawa usulubun ka ya samu dukki sai ko dole in ko ba haka ba to za ka jama'a da mutane to mallu jahil anan shine kaga salan da annaba ne da ta salam ya bibi wannan mazaurin kakara shi ya janyo goma shi ma ya jawo jama'a da yawa domin yayi maka tabi'a da kyau kuma me yake yake mana ma ya gudu musulmi kyawawan halayen mu ba wai karatun mu ba karatu in wannan ne lallan wani aka taba samu a fage ya zo wani ne ya rika da bijin ya karba musulmi ya karba umar ya ci ne kudin ya ce jara ya ba shi da talabijin kullum kiristan nan ya zo gurin sa nan da yana zuwa bai fara sallah yana gano shi dan ya zo mutuwa shi sai ya rika shi kai to Allahu akbar kawai sai kiristan ya tsaya dan ya ce Allahu akbar sai ce kariya ba dan Allahu akbar da yake kariya kariya yake ba dan ya san kariya yake to kage yanzu dan Allah ka yi a wannan za ta zawo ne zuwa musulunci ko da zo da haka halayen mu yanzu su tune uwa uba dangane da abin da yake zai sa a zuwa musulunci ko ma guda ne dan haka ji da zuwa ne za ka duk yawo da yake da ya kasa za ka zauna inda suke zama dan za ka zauna in wani ya ba ka yi abinci ko ba ka yi ka daure sai ka dai da bukata kan kudin da yake jikin ka baji wani abu da ko da wallahi sai ka ba su kudi zai mutu ta Allah bare kuwa ko da sun ka gwada bin umayya ba ku yi dari annabi ya waje mutu da amma kai wai sai ka ce wani din da awaro da wai ce wai wai da hun da awon ba su an ba da kudi Allah ya mutu malan da awon akwai wanda akwai akwai wanda take in za ka mutu da amma da maka rubun take dakin da yana da ruwa za a ruba masa zaka yi take kuma wanda ya gaba da ayyan da ba za ta zaka yi dan Allah ya kana da kudin da ya ala kai nawa ne a ciki nawa ne rubun kauyen da kira wani dubu bakwai ta goma za ka waje ya ruba masa shikenan wai zai da kalle ke ce wai da awaji an ji rubu ai da awaji da kake bukata ce in babu dawa sai ka shiga dawa ba da awaji da dawa in babu dawa sai ka shiga dawa ka tafi dawa kai ba a tafi nemo ka Allah to wannan shi to saboda haka wannan shi abin da ya kamata mu lura akwai bawai da yawa a cikin hadisi sannan mu mu fahimci cewa a jin aka yi fitari idan aka ɗebo ruwa wanda yake ya rinka kaji a yawa aka fara to ya tafi da wannan najasa duba da rani da su suna cewa a kawo wannan aka kawo ba ubi ba a rinka aka fara shike na da kaji da wannan majalisa wannan shi a ce ba in ya wuri ba ko idan fitsari ya taba kayan ka ba ya ga ruwa za ka yi ba ko sai ka wanke za mu je gaba za mu ji hukuncin gaba babu hukumin ba wuri sai fili wa tarabiya babu da yake magana akan hukuncin fitsarin karamin yaro wanda ake shayarwa wa kai biya ta gasli da yadda ake wankewa hadisi na ɗari da sittin da uku Allah ya kare da tsarin da yake da Allah da sallallahu alaihi wasallam annaba ne da Allah sallallahu ya kasance ana zuwa maka da kananan yara sai da mu da mu yi musu addu'a fa uti bi tabi ana haka ya ka kawo karamin yaro fa ba da alaƙoƙi ya dauki lokacin da Allah ne da Allah sallallahu ko ji maka daji kai ka ga ne funka ya ji lokacin da Allah ne da Allah sallallahu ko ji maka daji bada hadu bai lokacin bayan yi jira da kowa madina ka kowa ya ta kawo an tsawon lokaci ma an ta yi baban an haifa abdullahi ɗan zubai to kowa ne ya rika dawo idan aka yi baban ka ya kai masa ka sai ɗan sa ruwan da wani ta to bayan an abdullahi ɗan zubai bin aka shekara ɗaya ba wata gaye ya wuya ka ta yi muka yi wata jiri ba wata zai ta gaye shekara ta yi ana yi ba a kuma ubinci wato a tsayin bin da aliyu wanda ya ce ta yi ba abdullahi ɗan zubai ana dawo a zama da zafi sunan gaba ɗaya ga bai kuma nuke da kabbara domin ma duk da suke an kalle to shi ne duk lokacin da daga na ka buɗe ko bara yi wa kuma duk lokacin da aka yi wa mutum haihuwa zai kawo kansa ya fara zaka wanda suka rika yin hijira da ƴaƴan su aka ta kawo annabi alaihi salatu wasalam to akwai nan da ya zauna aka ta kawo mai yara wani yaro da aka kawo shi wa annabi alaihi salatu wasalam fitari ba da hali ba ya ce a ji a taruwa ba ci ba a hudu ya sai ni ji gurin da wannan ruwan wannan ne cikin bai wanke ba bai wanke ba shi ne wannan kace in ka koma hadisin ka a cikin ibn hajar annabi in sallallahu alaihi wasallam wato ya ga ba cewa yubtalu bi bawli jariyati wa yubtalu bi bawli gulali ko au kama kana ana yayyafi ne idan karamin yaro wanda ya fara cin abinci ba yayi wa mutum fitsari sai a yi ya ruwa idan kuma yarinya ce ko ta fara cin abinci ko ba ta fara ba sai a yi ya sai a wani me ne jiwa shi ma sai ba mu na ba mu shi ma irin wannan ta san jiwa ba ka sani ba annabi ne ba wanda sai saboda an fi daukar yara maza yara maza sun fi shiga rai wato mutane ba su dauka haka wanda da za ka daukar yara amma da shi ba zai daukar su ana dauka amma ba kamar da ake daukar jariyoyi maza ba akwai da kuma wannan da ne wasu da ya a nawa ne in kan kuri da take cikin mutum ko da ya ne ta fita da mutu eh kai ba ku saboda haka a a idan idan kuke kudari na ku kudari ya gure shi akan da maza wannan ba ga shi da hali wasu maka ce shi ne malamin da ya za a yi mana hali yake ganin cewa in an taɓa mace ko karamar yarinya ya fito a lura ta kare saboda yanayin jikin ta irin na bakwai kawai a lura ta kare shi a gurin zama wannan ko dalili ne da ba a mace ne yana na abu Allah ɗinsa to saboda haka shi ma sallama a zafi annaba ne ya zo sulam kawai ya faɗa ka sallama idan yaro karami jariri wanda yake yana jan lori sai ya ba ku dari to kai ya barwa a gurin idan ya ba ku abinci a wanke gurin da ruwa su sai wanke wa zai idan karama jariri ya ce tana jan ruwa dan ta ba su abinci ba ta fara ba hukuncin su ta wanke wa zai to yauje ne yake ba da dawo ya ran yanzu ai ba da yana wata uku an ba da da Allah ko hadda wannan lokacin ko kuwa shine ba da yake lokacin da ya fara yawa abincin da kanka lokacin da ya fara ko kuma daga lokacin da aka yayi amma bai fara yawa ba an yayi to shi ke nan da wanda hukunci Allah ba da an gani lokacin da ya fara neman abincin da kansa kuma ya shuru to a lokacin da yake magana in ko ba nan mazo da an yayi shi kenan hukunci su dai ba har ummi kancin binti Nisan wannan yar uwar hukku kaga binti Nisan yar uwar ita ce ummu kancin wanda ana magana cewa ita ba ta hadiya ce ta hadiya ce babba sai a baka kan musulunta da wuri ta yi wa Allah ne ta zo salam wato mubaya kuma kana ciwon da suka hijira zuwa Madina to ita take cewa Allah ha aka ji bin Allah ha kabiru ta zo da wani dan kan kankani rabi a kuri ta ba bi ba da sun abinci ba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo kira da abinci Allah tabbata gare shi fa ajlan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hijri sai annabi ya zo da shi a kan tinyarsa fa bala ala tawbi sai ba wani a kan shi babu annaba dai ta to da fa da abi bai sai ya kama ruwa ga bahu sai ya yi ولم يقتلوا بوجهه هذا يقول لك لم يكن تعالى ببارك أو الجواب hukunci ya buga babu gacin manini fi tobi babu da yake magana akan wanke manini idan ya taba tufafi wa farki da hankali ana jara ana hadisi ne a wa kamsa wa kamsa wa sittun hadisi na 165 ana ja an karbo daga nana ja Allah tsara maka yadda to da kani mani sai tambaya dan gani da mani ji bu tauba da yake kaba tufaji fakana ji take kuntu afsiluhu min tawbi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina wanke shi daga tubabun annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi fa yakhruju ila salati yabta zuwa sallah wa akaru da nafsi bi tawbi ina gano gurbin da na wanke abin da kake so ka nuna wa ba duka kayan ba ya gurin ta wanki ina gano gurin buka almani buka almani gurbin ruwa tana gano gurin ba tare da an sa duka tufafin ba to anan wanda hukunci ba malama na na ita take so ta gaya mana shin ko kuma me kuka fahimta shin mani da jasa ne ko ko ba da jasa ba ba da jasa ba ne na'am najaza ne me yasa saboda gashi bawon ko akwai wani ra'ayin ban da wannan na shi ya ce najaza ne saboda kawon shi ba najaza wani saboda saboda ana kankare akwai ruwaya da ta nuna ana kankare ko to malam idan da daga ne misali idan mai gina jina ta taba ba tifadi ko sai kawai kawai ke dani saboda na jita ce ko ko saboda kazanta ce eh saboda tsabtace kayan gaho to shi za ku ka ce saboda ana dan gari ita ma jina hukuncin dalilin da ke wasu yanki hukun a wannan tafiya da zai masu ba da amsa suka ce ya Allah zai yi mutum da nazarta ba shi sun suwar da tsari Allah ba ku sarki yana gaya ma cewa ya halitta ka ne min mani yubda kin suwar da tsari ta ya gaya ma daga mani aka halitta ɗan adam to saboda haka wannan hujja ce mai ƙarfi sai kenan sanan dalili na biyu na cewa Nana Aisha a ruwayar Ibn Hajar ya kawo ga Abu Lugul Maram cewa take cewa tana kan kalijiyar lokacin ya je da yana buje da farki wani lokacin kuma gobe shi take ma yana danyi sanan dalili na biyu asar na kaifu da alƙama wata rana wani dan uwan annabi alaihi salatu wasalam dan uwan mahaifiyarsa ya taɓa kai wa Nana Aisha ziyara dan annabi ya mutu duniya lokacin gani da ya zo bacci shi ta ba shi wani domin bargo da san ya bu ba bacci yayi ko ba ne sun san wannan yawa saboda haka domin bargo ya sa kawai sai ba bacci yana tashi tun da ya zo gidan bakuta ya ga bari ne a cikin jego mai abin da aka wai zai zo ya ji kawai zai so ba a gobe da biyawansu kana zuwa da ya haka to mutane ne irin da za su yi wallahi ba da wakin da abin da ya faru mafarki ne shi ne to waye ne ba ne kawo su ne annaba ne da su salam ya kasance yana daki da nani a cikin babu kankani ina ganin gurgun gurin ya tafi sallah ko to kaga ne ke ce idan dai wannan ruwa kuma ita sai wannan a cewa da zaka ba shi na yin matsayin sai da wajiba ko da ka ga wani abu ta ba daban karatu daban yau ka ga wani da kan cewa wani da zaka ne kar za mu zo magana bazi ko da kuma wani ba su ne magana ba ba ni kawai wannan zai ce ai ga shi an ce wan ba da zaka ba ni kuma kadin za mu ji kuma ka zo hukunta kira an kiji da hukumi to da haka mun ba da zaka ba nan sai wani din gaci kenan mani ba da zaka ba mani kazan tsari wani abu ne ke tunani ko wani faɗa ba na matuna saboda لكل مقام مكان هو to wannan shi ne to ina ga wannan hadisin babu shiga sati ne zuwa babu da zai magana akan babu da za ta gani wa kaifiyar gani babu da zai magana akan najasuwa kuma jini ji kan da zamu zo mu faɗi jini wanda iri jini kala ne kuma wato da rage mu daga kuma matsala ta al'ada ina ga mu tsaya a nan saboda zai ba alakan ta mu da kitabul ayyuka zai magana akan najasuwa jini amma jini wanda iri da yadda ake wanke amma dai wannan kamar yadda muka tsali a nan jini ya nuna mana cewa bani ba da zata bane bali karanta ne hukuncin su dai da wajira hukuncin su dai da wajira ko da kai wasu ba da suna da ra'ayin cewa da tsani amma da jiyo da inganci ra'ayin sai imamu Ahmad da Shafi shi ya koyi inganci a dangane da wannan matsala awwan da muka faɗa dai Allah ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya yi an ce ana sanar da yan uwa ɗalibai cewa za a fara fansar da tsawon littafi na kitabu tauhid a farajin rabin kudinsa naira ɗari uku wanda yake bukata sai ya sami malaba ladan ko kuma sakataren masallaci wala abubakar malam baban gida za a fara karatun nan da sati biyu insha Allah ta'ala wannan shi ne ke sanarwa sannan an sami tallafin masallaci naira dubu biyu da ɗari takwas da naira biyar muna fatan Allah ya ga wani kuwa da kai Allah ya ga mutum ya sarki ya linka abin da aka bayar Allah ya ga kowa da shi aljanna bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana wanda muka kuskure Allah ya ga cikin sarki abubuwan da muka kuskure Allah ya biya mana barka lafiya gida na asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka dinga da lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ki ka babu kon mutuwa Allah ka nuna mana kariya kariya ki ka babu kon mutuwa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin